بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar laraba biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin shida ga watan abrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasar na ɗari biyu da tamanin da bakwai cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأن أكتسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وأن لتافي نزاد المعاد لتافي لنقومي دلوانك dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da tsare-tsaren rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin wannan littafi ne a halin tafiya inda ya je kasan makka don aikin haji nesa da iyalai nesa da mutufansa Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar ibnul qayyim al-jawziya rahimahullah a inda yake fitar mana da fiqhu daga tarihin yakin fathu makka za mu tashi a inda yake cewa faslun ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤضد بها شجر وفي اللفظ الآخر ولا يؤضد شوكها وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يخبط شوكها قال يجي غا وتغبا ومنها daga cikin fikihun da za a cire cikin hutubar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wacce yi ta a washe garin fatu makka qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah alaihi salatu wasallam da yace wala yuqdadu biha shajar ita makka haramun ne a tumfike tsiro a na bishiya kamar yadda muka ji a cikin hadisin Abu Shuraih wa fil lafzil akhar a ɗayan lafazin wanda shi ba yana cikin Bukhari da Muslim shine riwaya Ibn Abbas ya zo da cewa wala yuqdadu shawkuha ba a tsige kayar makka وفي لفظ في صحيح مسلم a wani lafazi kuma wanda al-Imam Muslim ya kadaici da shi a lamba hadisi na 1355 yace wala yukhbat shawkuha ba a kada ba a kadan wato abin nan kaya a Makka malam yace wannan shi lafazin na na Imam Muslim riwaya Abu Hurairah malam yace la khilafa bainahum babu sabani a tsakankanin malamai anna shajaral barriya cewa bishiya a makka wacce ke kan tudu wato ba bishiyar da ke cikin ruwa ba allazi la yumbituhul adami wacce ba dan adam ne ke shuka ta ba Allah ne yake tsirar da ita bisa hikimarsa da ƙudurarsa ba abinda aka yi kunya-kunya aka shuka ba ba abinda ka shuka a gidanka na tsirrai ko fulawoyi ko abin da ka shuka na bishiyoyi a cikin gadin ɗinka ba mu kiyaye wato wild kenan ake nufi halittun tsirrai wanda suka fito a ƙashin kansu wanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara musu su fito to sune waɗanda la yumbitubul adamiyyu ala ikhtilafi anwa'i da dukkanin nau'o'in su sawa'un masu kaya ne ko marasa kaya sawa'un masu ɗan itace ne ko marasa shi sawa'un wanda suke fitowa da damuna ne kaɗai an yi ruwa ko ko wanda suna iya surviving har cikin rani da bazara ya ce a muradun min hadal laf wannan lafazin na hadisin ya haɗe duka waɗannan tsirrai waxtalafu fi ma ambatahu al-adami to sai malamai suka yi sabani akan abinda dan adam ya shuka min ash-shajari na daga bishiyoyi fil harami mutum ya shuka bishiya a haramin makka ko yana da yancin ya sare ta ran da yake da bukatar sare ta ala salatati aqwali maganganu guda uku wahiya fi mazhabi ahmad duk wannan maganganun akwai su a mazhabin imam ahmad ibn hanbal kamar yadda yake cikin al-mughni da ibn qudama a cikin mujalladin salafiya ahaduha mazhabi na farko anna lahu qal'ab idan mutum ya shuka bishiya a gidansa ko a filinsa ko a gonarsa ran da ya ga dama ya bukata yana iya cire ta wala zamana alai kuma babu abin da zai biya na ainihin wato abin ga na wani haraji ko wani wato kafara wa hadha ikhtiyar ibn aqil wa abi al-khattabi wa ghayrihima wannan shine zaɓin manyan malamai a cikin mazhabi Imam Ahmad ibn Hanbal daga cikin mutaakhirin din su akwai ibn aqil akwai abu al-khattab rahmatullahi alayhi ma da wasu su wa thani mazhabi na biyu annahu laysa lahu qal'u ko da kake shuka mangoro ko dabiru ko kashi ko ka shuka ainihin wato dogon yaro ko wasu fulawoyi a gidanka ko da sun yi outgrowing to ba bi halarsa ka sare su in dai a makka ne cikin harami wannan yace fa wa in fa'ala in kuma har ka zo kai musu aski ko ka sare su yace fa fihi aljaza'u bi kulli hal to sai kai fa jaza'un mithla ma qatala min an'amil sai ka ji kuma wani malami ya duba gwargwadon barnar da kai a duba dabbar da za ta zama fidiya gare ka ina fata muna gani ya ce wa huwa ƙaunar shafi'i wanda ita ce mazhabar al'imamu shafi'i muhammad ibn idrisa rahmatullahi alaihi kamar da al'imamu nawawi ya kawo a cikin al-majmu sharhul muhazzab a cikin mujalladin sa na bakwai malam yace aw in wa huwa alladhi dhakarahu ibn al-banna fi khisali yace haka ibn al-banna ya fada a cikin al-khisal dinsa الثالث مذهبي نقف الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم akwai malaman da suka bambance tsakanin abinda asali an shuka shi ne a wajen harami an yi naziri ɗinsa a wajen harami sai aka je sai aka tumɓuko aka zo aka dasa ko kuma ka je wani naziri a wajen harami ka je ka siyo kamar yadda yanzu misali yan gayu suke zuwa su siyo bishiyoyi da fulawoyi da ababen alatu daban-daban ko sai su zo su daddasa a cikin gidajensu ko a anguwanninsu ko a titina ko a masallatai kaga asali ba ana aka yanka su to shine allazi alfarqu baina ma anbatuhu fil hayy a wani waje can aka je aka yi renansa thumma zarafahu fil haram sannan aka zo aka dasa wa baina ma anbatatu ma anbatahu fil haram awwalan bambanci tsakanin wancan wanda aka yi dashe ne da kuma wanda aslan dama a harami aka shuka shi bal awwal wanda ka je ka siyo a wani waje ko ka je ka dasa a wani waje ka kawo shi cikin harami wannan to la da za a fi babu wani sakamako a kai ma'ana sai ka je ka siyo bin nan alayyahu dan naziri ko ƙananan bishiyoyi da ake shukawa ka saka su a wani wuri a cikin harami wata rana kuma ka bukata zuwa ka cire su to zaka iya cire su wasani wanda ko asali a harami aka shuka shi la yuqlaq ba a tabbaki shi wa fi wa fi jazaa'u bi kulli hal idan kuma ka tabbaki sai ka biya fidiya wa hada qawlul qadi wannan shine magana al-qadi a cikin mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal aka ce al-qadi aka shi Abu ya alaki inda malikiya ce aka yi magana aka ce al-qadi to sai zama al-qadi iyawu za ka wannan tunda ana magana ne akan mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal to Abu Ya'la wa fihi qawlun rabi'un yace a wannan mas'ala akwai wani zance ma har ila yau na hudu wa huwa al-farqu bayna ma yunbitu al-adami jinsahu bambanci tsakanin abinda a al'adance dan adam ya saba noma shi yace kace yace kalluzi wal juzi wan nakhli kamar alluz shine almond karo dan adam yakan noma shi noma na kasuwanci walju waljawz da kwakwa wannan kwakwa da ake ci kwakwan manja kenan ko kwakwa babba din nan ko cike ta manja din ɗan kanada ko to aljuz shine babba din nan wanda ake ake ci da dabino din ake yin kwakumeci wannan da kuma dabino waɗannan duka ɗan adam yana yin gona ya noma su to waɗannan suna da bambanci wa nahawihi da ire-irensu kamar su mangwaro su aiba su inabi su lemu da makamantansu kaga duk waɗannan asalin su bishiyoyi ne ba na gida ba amma dan adam ya gano amfanin su yana yin gonarsu wama la yunbitul adamiyyu jinsuhu a bambanci tsakanin waɗannan da kuma waɗanda ɗan adam bai noma irinsu saboda galibi babu wata riba a cikin nomarsu waɗancan saboda akwai riba za a yi harvesting na mahasulat za a cire amfaninsu a siyar kamar mene ya ce kaddaushi wasalami wa na'auhi kamar abdaushi shi ne rini dogayen bishiyoyin nan masu ƙaya wasalam da kuma kirya ko doka haka dukkaninsu in ba yanzu da zamani ya kawo bukata katako ba asali dan adam baya noma su din da ka gansu to shuka Allah ce da ka galibi ba ka ganin su sai a dazu suka yace wala hawi da makamantan su fal awwal wadancan da dan adam ya noma kuma ya musu wahala yake shire mahasulat din su yajuzu qal'uhu wala jazaa'u wanda ya noma wanda da adam ke nomawa ya halatta a cire ko babu wani sakamako wasani na biyu wanda da adam baya nomawa la yajuzu bai halasta ba wa fihi aljazaa idan ko mutum ya sake ya dofe wata bishiya ta kirya ko ta duhuwa to sai ya biya wannan sakamako qala sahibul bughli ibnu qudama yana faɗa a cikin al-mughli a cikin mujalladin sa daga shafi na 186 yace wal aula abin da ya fi dacewa al'akhadu bi umumin hadith duk wannan rabe-raben ya ce a aji shagi a ɗauki zahirin garin lafazin hadithin fi ta harimi shagari kulli zahirin lafazin ya ce kada a cire bishiya a maka to a tsaya yanar illa ma ambatar adamiyu min jinsu shagari yin bilkiyasi ala ma ambatahu ma ambatahu ne da abinda za a cire kawai shi ne abinda dan adam yake noma na bishiya sai ai kiyasin sa da abinda ake nomawa na gona kaga ai ba wanda yace idan ka noma masara ko dawa ko gero a Makka ba za ka girbe za ka girba kayan haka nan to idan ka noma dabino ko inabi ko albun ko ko ko makamantansa idan bukata ta kama za a cire bishiyoyin a sake dasa wasu ba za ka iya yin haka ko bukata ta kama za a yi titina a wajen ko za a mai da shi gidaje ko za a yi wani asibiti ko hotel za a cire su ya ce wal'ahali minar hayawan a yi kiyasin shi da dabbobin gida su tinkiya da rakumi da saniya kaga su ma ana iya yanka su inda su ba farauta sa ake yi yace fa innana innama akhrajna min as-sayd ma kana asluhu insiyan duna ma ta'annasa min al-wahshi domin abinda aka togace aka ce zaka iya yanka shi zaka iya farauto shi shine dabba wadda take domestic yar gida idan kana da raƙumin gida sai ya gudu zaka yi zuwa ka harbe shi ka dawo ka zo ka ci kayan ko da harbe ko kana da kaji ko zabbi ko awagi ko talatalu duk za a iya kama su a sa musu tarko a kama su ko a cikin harami ne domin yanzu waɗannan ƴan gida ne duna mata annasa min alwahshi amma banda dabba ƴar jeji wadda ta waye gari ta zama ta gida kamar mene kamar jakin dawa ko dabbobi irin wanda ake aje su a gidajen zu ko gidajen mutane mutum ya kamo barewa wani ma za ka ga zaki yanzu ko damusa an canza mai halitta da ɗabi'a ya zama ɗan gida ya zama yana yawa cikin mutane kamar kuliya ko kamar kari to irin wannan ko da ya zama ɗan gida ba a farauta shi a cikin harami yana nan akan asalinsa bambancin shi da kaza da raƙumi cewa su waɗannan dama dabbobi ne na gida su domestic ne shi kuma har yanzu wild ne yana iya juye ya dawo cikin hayyacinsa ya gudu wasu allurai ake musu ko a modifying gene ɗinsu sai ga sun koma suna zama a cikin mutane nan galibi ba a cika wannan birni bai kawo haka ba a nan birnantaka mutane ba ta hawa fara makara zuwa dubai za ga su mutane suna yawo da zaki a cikin motocinsu a cikin gidajen suna zuwa da shimura da shakatawa zaki wanda fada ake da tsoron shi ya zama kamar agwagwa ana yawo da shi Allah shi kyautu malam ya ci gaba da cewa a kaza hahura to anan ma sai a cire wato bishiya wadda take yar gida ana iya cire ta banda bishiya wadda mutane ne da karfin tsiya suka dawo suka shuka ta a cikin gari yace wa hadha tasrihun minhu bi ikhtiyari hadha al-qawli ar-rabi ibn qayyim yace kaga karara shi al-imam ibn qudama ya zabi wannan magana ta hudu mai rarraba tsakanin bishiyar gida da bishiyar daji fasara fi mazhabi ahmad arba'atu aqwali kaga a mazhabi imam ahmad ibn hanbal kenan kadai akwai maganganu guda hudu wal hadithu zahirun jiddan fi tarikh qat ash-shawt wal awsaj shi hadisin ya nuna karara ba a ya tsananta kwarai a fili cewa ba a tsinke kaya don ka zama shiya mai kaya maka ba a tsinke ta wal ausaj da kuma duhuwa wato kamar irin bishiyoyi da za su tare su kaya da yawa kala shafi'i la yuhramu qatl shafi'i yace a ana iya cirewa bishiya mai kaya li'annahu yu'dhi an-nas bi qabs saboda kaya tana cutar ko da a makka ne za a za a tsinke ta fa ashbahat siba yace da haka kaya tayi kama da kerkeci da damusa da zaki wadanda in an gansa a makka sun shigo ba za ki alisu ba kasu cuci mutane wa hada ikhtiyar abi al-khattab ibn aqil wadannan malamai su ma za ba suke na huwa marwiyun an ata wa mujahid wa ghayrihima arwaito shi daga malamai cikin tabi'ai su ata da mujahid ibn jabr da makamantansu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yuqadu shawquha fil lafz al-akhir وفي اللفظ الآخر لا يقتلى شوقها صريح في المن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باء تنبكي قيتا هو باء عينه واتو ينكن شياوتا صريح في المنع والنكرر يعلى ولا يسوق قياسه على السباع العادية kuma bai halatta ya kiyasu wannan akan zaki da damusa da sauransu fa inna tilka yaqsidu bi tab'iha al'aba taqsid domin da zaki da damusa da kura a ɗabi'ance da masu suna cutarwa wa haza la yuqdi man lam yadlu min amma kaya ba ta cutar da mutum sai ya ji ya taka da haka wannan magana Shafi'i mala ya kuskanta da ita wal hadithu lam yufarriq bayna al akhdari wal yabis hadisin bai bambance tsakanin itace wanda yake mai yabanya danye mai rai da kuma busasshe wanda ya riga ya mutu ba walakin qad jawwazu qat al yabis amma su malamai suka ce za a iya cire wanda ya bushe wa qalu suka ce li annahu bi manzilatil mayyit dan ɗaya yake da bushe wala yu'rafu fihi khilaf babu sabani tsakanin malamai game da haka wa ala hadha karkashin wannan fasiyaqul hadisi yadullu ala annahu innama arada al-akhdar sai a ce kenan hadisin yana nufin tsiro wanda yake mai rai kore mai yabanya فإنه جعله بمنزلة تنفير السيل wannan itace kore mai yabanya an sa shi ne matsayi daya da ainihin abinda aka hana na firgita dabbobin farauta shi ma da haka ba a yankan shi a cutar da rayuwarsa walaysa fi akhd al-yabisi intikaku hurmati shajarati al-khadra allati tusabbihu bihamdi rabbih amma wanda ya riga ya mutu ya bushe kazan an cire shi a cikin shire cire shi babu cin zarafin alfarmar wannan bishiya mai yabanya wadda take tasbihi ga ga Allah ubangiji kamar da Allah yake cewa min ku min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu walihada dan haka ne ma zarasa nabi sallallahu alaihi wasallam alal qabraini musnaini akhdaraini wa qala a cikin hadisin bukhari da muslim wanda ke cikin kitabul dalail cikin bukhari riwaya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa wasu kaburbura guda biyu ya tsinki ainihin wato tsiran dabino guda biyu ya dasa akan waɗannan kaburbura guda biyu ce la'allahu yukhaffafu anhuma malan malam yayi basa ina fatan a sauƙaƙa mu na cikin kabarin nan azabar da suke a ciki matukar wato wato ba su bushe ba haka in sun bushe ba su da wani amfani ke wannan yana cikin bukhari da muslim kamar yadda muka faɗa bukhari ya kawo shi ne a cikin kitabul fahara za ka aka fara tsammanin ka gan shi a kitabul dana'is ko amma kitabul fahara ya kawo shi babin da ke bayani akan najasar fitsari da kuma wajabcin ɗuya in za a yi fitsari anan ya kawo shi amma hadisi ya magana akan cewa wasu mutane ne wanda ake musu azaba a cikin a cikin kabarinsu saboda ba sa tsarkakuwa daga fitsari Allah ya gafarta Imam Bukhari wa fil hadith dalilun ala annahu idha iqtala'at ash-shajaratu bi nafsiha aw inkasara al-usl jaza al-intifa'u bihi amma wannan hadisi yana nuna cewa idan bishiya ta kare da kanta iska ta karya ta ko ta tsufa ta karye ko ta faɗi da kanta to wannan ya halatta a ci ai amfani da ita da annahu lam ya'dhuhu huwa dan ba kai ka tambake ba wa hadha la nizaa fihi babu sabani game da wannan malam yace fa in kila in wani yace fa ma ta kunna fi ma idza qala'aha qalib to idan wani mai sarewa ko mai timbikewa ya timbike thumma tarakaha sai kuma ya batta a wajen fa hal yajuzu lahu aw li ghayrihi an yantafi biha ko ya halatta shi din ya dawo ya dauka ko wani sai ya dawo ya dauka ya amfani da ita fila sai a bada amsa a ce qad su ila al-imamu ahmadu an hadhihi mas'alati an tambayi imamu ahmad ibn hanbal game da wannan mas'ala kamar da yake cikin al-mughni cikin mujalladin sa na biyar yace fa qala sai yace man shabbahu bis-sayl wanda suka kwatanta tumbuke bishiya da cewa kamar farauta ne lam yamtafi bi haqabiha to ba zai ci moriyarsa ba za ba za a ci moriyarsa ba ko da ba kai kai ba wa qala yace lam asma idza qa'ahu yantafi bi ni ban ji wani malami ne ba mu fatawa cewa idan mutum ya tumbuke za a iya amfani da shi wa fi wajhun akhar amma akwai wata fuska annahu yajuzu da ghairil qati'i intifa'u bi ta wata fuskar malamai suka ce wanda ba shi ya tumbuke bishiya ba ba shi ya yanke reshen ba yana iya amfani da shi annahu qata'a bi ghairi qati'a bi ghairi fi'lihi domin an yanke ne ba da aikinsa ba fa ubiha lahu intifa'u bihi da ka shi ya halarta ya ci amfani da shi kama lau qala'at hurrifu kamar inda zaka tarar da a makka a ga wani reshe iska ta kariwo shi za yi amfani da shi wa hadha bi khilafi sayd amma sabanin ainihin wato farauta idza qatalahu muhrimun haythu yahrumu ala ghairi idan wani mai harama ya kashe wani dabban farauta dabban farautan ya haramta gare shi ya haramta ma ga waninsa fa inna qatlal muhrimi lahu ja'alahu maita idan me mutum ya kashe dabba alhalin yana cikin ihrami wannan dabban ɗaya yake da mushi kaga mushi ko bai halarta ba wa qawluhu fil lafz al akhir alafazin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yukhbatu shawquha ba a kada ba a kadan wato iccen abin nan dinta kayata wannan lafazi sarihun aw kasarihi fi tahrim qat'i alwarq qarara yake ko kuma yake kama da qarara wajen harincin kadan kadan ganye bai yiwa ka hau kan bishiya ko ka dauki ice ka dinga kado ganyen ga dabbobin ka ko na wa za mazhabu ahmad rahimahullah wannan shine fatawa imam ahmad ibn hanbal wa qala shafi'i fi tahrim wa qala shafi'i shafi'i yace lahu akhadhu kana iya cire ganye in kana so waiwa an ata haka ne ibnu abi shiba ya kawo daga ata irin wannan wal awwalu as-sahhu na farkon shi yafi inganci da imamu ahmad ibn hanbal li zahirin nass wal qiyas saboda zahirin nass fa inna manzilatahu min ash-shajarati manzilatu rishi fa'il min domin shi ganye a jikin bishiya kaman wato fida ne kaman ganyen kaman kaman ganye ne da ake ci mishi na jikin fuffuke gashin fuffuken dabba kaga shi ma ba za a ce ya halatta ka tarfi bukin amma ka bashi da ransa yace wa aidan fa inna akhadha alwaraqi zari'atun ila yabat al-absani domin kuma ciran ganye zai ja zuwa ga bushewan wannan reshi fa innahu libasuha wa wiqayatu domin ganye shine sitarar reshe kuma shike kare shi kaji wannan bayani game da wannan gaba sai ce faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallama la yuhtala khalaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yankan ciyawa a makka la khilafa anna al murad min zalika ma yanbutu bi nafsihi duna ma ambatahu al adamiyun babu sabani akan game da cewa wannan ciyawa ana nufin wild ciyawa banda wanda mutane suke yi ta noma na zamani misali wanda yake a cikin gidansu suka noma yace wala yadkhulu al-yabisu fil hadid kuma banda busasshiya kana iya ka dauki busasshiya bal huwa lirratbi khassa hadisin ya zo ne dan magana akan ciyawa danya fa innal khala bil kasri lafazin khala babu alhamza a gaban wannan lamul alif shine alhashishir ratib ma dama ratiban danyar ciyawa ita ke ce ma alkhala in ya bushe sai a ce mishi alhashish yace alhashishur ratab danyar ciyawa ma dama ratiban matakar bata bushe danya ba fa idza yabita in ta bushe fa huwa hashish shine hashish wa ikhtalatil ardu naka ce ikhtalatil ardu kasura khalaha ciyawa ta yi mata yawa ta cika da ciyawa wa ikhtila'ul khala abin da ake nufi da ikhtila'ul khala qat'uhu shine yanke shi wa minhu alhadith hadisin nan ya zo cewa kana ibn umara yahtali li farasi ibn umar ya kasance yana yankan wato ciyawa ga dokinsa yana kwatanta mana ma'anar kalmar ne al-imamu ahmad ya rawaito wannan da da ibn sa'd da kuma alfaki cikin akhbaru makka sai ce ayyaqfa'u lahal khala akwai wannan alaku ko to wannan ma sharhin wani mai rubutu ne amma asalin abin da shi bulke bai rubuta babu wannan lafazin ayyaqfa'u lahal khala sai dai kawai cigaba da cewa minha sumiyatil mikhilat daga nan ake cewa al mikhilat shine lauje da ka sani abin yankan ciyawa yasa ake ce mishi al mikhilat shine wa huwa wi'a'ul khala afwan al-mithilatu buhu buhun saka abin nan abinda buhun da ake saka mai sunan shi ciyawa ba lauje ba afwan wal idkhir wal idkhir mustafnan bin nas shi kuma gamba ko shuci Hausa ta wata fito mustafnan shi kuma an kebe bin nas qarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe shi da sayyidina abbas ya tuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gamba ko shuci wanda ake yanka ciyawar rufin daki irin wanda ake rufi da shi a kauye shi yake cewa al-idhir yace wa fi tafsisihi al-istithna'u bil istithna'i dalilun ala iratil umum fi ma siwa yadda aka kebance shi din nan ya nuna abinda ba shi ba dai yana cikin abinda ake nufi cewa ka a yanka wa idza qila inda fa in kida in an ce fa hal yatanawalu alhadithu ra'ya am la to wannan hadisin ko ya shafi kiwo mun ji an hana a yanko ciyawa a kawo dabbobi idan kana da dabbobi ba ka sake su kai kiwo ko nan ma an haramta kila sai a ce fihi hadha fihi qawlani akwai mazhaba guda biyu an ahaduhuma ta farko la yatanawalu wasu malamai suka ce banda sakin dabbobi ana yi a sake su su kiwo fa yajuzur ra'ayu ya halasta ya kiwo ga kaulin shafi'i magana shafi'i kenan kamar dake cikin al'umma yace wa tsani mazhaba ta biyu ya yatanawalu bi ma'anahu hadisin ma'anar shi ta hada hadda kiwo fa illam yatanawalu wa illam yatanawalu bi labbi koda lafazin ba a ce banda kiwo ba amma ma'ana abinda ake gudu ya shafi kiwo don haka masu wannan mazhabin suka ce fala ya tuzur ra'ayi bai halatta a cikin dabbobi cikin garin makka su ta kiwo wa hadha madhhabu abi hanifata wal qawlani li ashabi ahmada wannan shine mazhabin al-imam abu hanifa kamar yake cikin muktasar na sahawi haka ne imam ahmad ibn hanbal dalibansa masu bin mazhabinsa suna da wannan fatoyin guda biyu kamar yake cikin littafin al-insaf na al-mardawi والمحرم قال المحرمون wanda suka ce bai halasta a saki dabbobi su kiwo a cikin makka ba sai suka ce wa ayu farqin bayna ikhtila'ihi wa taqdimihi lid-dabba me bambanci tsakanin ka zo ka yanki ciyawa ka kai gida da kuma ka zo ka saki dabbobi a cikin ciyawar su kiwo duka dai barnar da ake gudu ta fa wa bayna irsalid dabbati alayhi tar'ahu da kuma ainihin tsakanin ka yanka ka kai gida ka ba dabbaka da kuma ka saki dabbobi a cikin ciyawa qala almujibuna muji almubihuna masu cewa halal suka ce lamma kanat adatul hadaya an tadkhula makka mun sani cewa al'adan dabbobin hadaya shine suna shigowa makka wa taksuru fi kuma su yawa wa takthura fi kuma su yawa a cikin makka walam yunqal qattu annaha kanat tusaddu afwahu kuma ba mu taba jin labarin an ciro bayani a tarihinci cewa ana sa musu sumfafuta a rufe musu baki ba irin da ake rufe dabba baki in ba a so ta ci wani abu kamar misali in ana noma da dabbobi a cikin gonaki kaga za a rufe musu bakin su saboda kada su dinga cin wannan tsiro to babu wanda ya taba jin labarin cewa dabbobin hadaya wanda ake zuwa da su a sake su a makka a yi musu ishari su ta yawo ba wanda yake taba su ba wanda ke kula su ba wanda ya taba jin labarin cewa ana sa musu sumfafta yace dalla ala jawazir ra'i sakin su da aka yi a cikin garin makka ko ba tare da arfi musu bakunan su ba ya nuna halascin duk abin da suka samu za su iya ci za su iya kiwo akan shi qalal muharrimuna wanda suka ce haramun ne a saki dabba ce kiwo a baka suka ce alfarqu baina an yursilaha tar'a akwai bambanci tsakankanin a saki dabba tana yawo tana kiwo na kashin kanta wa yusallitaha ala zalika a ba ta dama ta kai ga wannan ainihin ciyayin wannan nau'i daban ne wa baina an tar'a bi tab'iha min ghairi an yusallita sahibi da bambanci tsakanin wanda take kiwo saboda ɗabi'a ta ne kiwo da wanda ya saki dabbar shi tana kiwo a gari tana kiwon ta na ɗabi'a da kuma wanda ya saka ta a cikin gonar mutane tana kiwo kaga akwai bambanci kowace kiwo ta yi amma akwai ta yi inda ya halatta akwai ta yi wanda bai halatta ba to akwai bambanci tsakanin sakin dabbobi a makka suna yawon su da kuma kai su wurin da za su je su ci wannan ciyawa yace kama la yajibu alaihi an yasudda anfahu fil ihrami an shanna tin kamar yadda ba dole bane idan mutum ya shigo makka ya sa wani abu ya sa kamar face mask ya rufe hancinsa don kada ya ji ƙanshin turare wa illam ya ji lahu an ya ta'ammada shan ko da yake fa bai halarta ya buɗe kwalbar turare ya shinshina ko ya shafa a hancinsa ba amma don ya wuce ya ji ƙanshin wannan babu laifi wa kazalika la yajibu alayhi an yamtani min as-sayri kamar yadda kuma ba za a ce kada ya dinga tafiya akan hanya ba khashiyata an yuti a saidan fi tariqi dan tsoron kai ta kawo tantabara ko ya taka wani abin farauta sai ya cigaba tafiyar sa wa illam yajid lahu an yaqsu da zalika tare da cewa bai halatta da gangan ya taka wa kadhalika zalairu da ire iren wadannan fa in kila idan wani ya sake cewa fa hal yadkhulu fil hadithi akhadhu kam'ati wal fat'i to ko ya shiga cikin hadisin ciran alkam'a wal qaf'i alkam'a shine wannan white truffle white truffle da yake ce mai da Hausa ne fitowa akan katako din nan ko akan ruwa eh mushru da Hausa nake kuma sunan shi ba kai nuwa ba leba kwado yawa shine leba kwado an gane ta ko tana fitowa lokaci akan katako ko akan icce haka to shine alkam'at tana da medicinal value sosai to me kyan kenan ita ce alkam'a wanda take kuma baka ta lalace ita ce alfaqu to waɗannan guda biyu kaga su ba bishiyoyi bane sukan fito kuma mutane suna amfani da su ana maganin ciwon ido ana maganin ciwon basir ana wane ne da sauransu abubuwa da dama ana yin su kuma har yanzu suna da wannan medicinal value to ko ya halarta mutum ya ciri lema kwado ko na makamancin haka da yaga zai mai amfani na magani ko makamancin haka wa in kana madiban fil ard ko kuma koda ma a ce bai riga ya fito ba ka dan tona kasa ka kwakwalo shi ko ya halarta haka kila sai a ce la yadkhulu fihi wannan baya shiga ciki li'annahu bi manzilati samra domin shi ɗaya yake da mangoro ko dabino ko makamancin su وقد قال احمد الامام احمد ابن حنبل يا فدا kamar da yake cikin al-mughni cikin mujalladi na biyar cewa yuqalu min shajar al-haram ana iya cin bishiya ana iya cin abin da ke cikin harami na bishiya na ad-dababis jam'i daghbus wal ishrik ana iya cin ainihin wato ad-dababis nau'i ne na kukumba nau'i ne na kissa wasu kanana haka ana iya cin su wal ishrik ishrik shi ma nau'i ne na irin wasu ƴaƴan itace haka kanana su kama da koko kamar kamar gyada haka su ma ana cin su mutane suna samun su suna ci gashi na kafa yayi sharhin su da yace addagabi sigarul qissa kananan qissa al-qissa kaman kukumba suke haka wahidu hadda rubusul wal ishriqu qala abu hanifa ad-dinawari shajarun yatafarrashu ala al-ardi aridul warq laysa lahu shawkun wata bishiya ce mai manyan ganyayyaki wanda take yaɗo a ƙasa ko ba ta da ƙaya wala yakadu ya'kuluhu shay'un illa an yusibal ma'za minhu shay'an qalila amma ba a ci yawanci akwai awaki ne kawai suke dan cin shi haka to lokaci ko mutane sukan ci sukan ci ganyen su dan tauna kamar da ake tauna goro yana yana kashe tashin zuciya wannan mutum ko yana iya cin shi yace ana iya ci ji Imam Ahmad ibn Hanbal ko da a cikin Makka faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yunaffaru sayduha a cikin waɗancan riwayoyi musamman riwayar Ibn Abbas da Abu Huraira Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a firgita abin farauta a cikin Makka to wannan sarihun fi tahrim at-tasabbub ila qatl sayd kaga wannan lafazi karara yana nuna rashin dacewa yana nuna haramcin kai duk wani abu wanda zai firgita wata dabba ta farauta wasqiyadihi ko kuma a farauci dabban bi kulli sababin ko dan wani dalili ne ko dan dalilin nama da zaka ci ko dalilin guziri ko dalilin kana so ka siyar ko ka bada kyauta duka ya haramta hatta innahu la yunfiru hu min ammakani dan kaga barewa ko zomo ko wani abu makamancin haka to ba a so ma ka tashe shi daga inda yake kar ka yi motsi mai karfi wanda zai tsorata dabba li'annahu haywanu muhtaramun fi hadha al-makan domin dabba ce a bar girmamawa a wannan wajen wa qad sabaqa ila ila makani kuma ya riga ka zuwa wajen fa huwa ahqqu bihi ya fi cancanta ya fi cancanta wajen fa fi hadha anna al-haywan al-muhtaram idza sabaqa ila makanin lam yuz'at an wannan dabbobi masu alfarma a cikin makka idan suka riga mutane zuwa wuri ba za ku ce bari ku kore su saboda inuwa ko saboda kuna so ku zauna a wajen faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama لا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها أذكر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يتي zai halasta ga wani ya tsuntuwa a makka sai in zai yi cigiyar zama mu ji wannan musamman mu da muke zuwa kasashe daga kasashenmu haramun ne ka ga wani abu a makka ka ce ka tsanta sai in cigiya zaka amma yanzu jama'a ku zuwa ku gani saboda bala'i a makka mutane ne su dinga wani ma wanka zai yi kudin shi suna jike shi da lalita shi sau don ka aje a cikin bayin wani na iya zame shi ta bayi da amma fa cewa aka yi tsuntuwa ma ba a ɗauka a yayin da za ka je wasu ƙasashe wanda ba na musulmi ba sai ka ga an aje kwallo a kan titi duk wanda ya ga wani abu a wajen ko zai ɗauka ya a cikin kwandon kwandon 'yan tsuntuwa za ka ga wayoyi a cikin manya-manya iphone ɗin nan da jakunkunan mutane da meye da meye haka duk an aje su lost but found nan zai yi kwana da kwanaki har mai shi ya tsinta amma a maka bayan za a fara yi wa mutum abin nan ajo ana ana nema abin da za a bashi ya ci abinci saboda wani mara imani ya kwashe mishi da littafi gaba daya kuma tun da alhazan nan wasu dama wani bai cika zuwa ko da airport ba daga ƙauyensu aka ɗauko shi ko aka kawo shi airport aka kai shi wannan birni na makka dole ya ruɗe bai san kan kudi ba bai san yaya ake yi ba kuma an sake shi kawai kullu bi tumin ha jami'a ko kuma shi ma saboda saboda doki ya fita ya kama yawo a gari yana so ya yarda to sai sai je daga shiga bayi ko daga siyan abinci ko daga canza kaya a amikati kawai sai wani ya mushi alaye to haramun ne haramun ne babba ba dan karamin laifi bane jama'a ko da toilet ka shiga kaga wasu kaya ba ruwanka ɗauwanka za ka je a airport na mutane da suka san mutuncin rayuwarsu sai ka ga wani ya manta kayan shi a toilet har masu shara sai dai su ɗage su share su mai da shi a wani ba za su ɗauke ba wani wanda ya ɗauka wai har yanzu ana cigiya har a dinga nuna shi ana ganin wai yayi wani abin arziki a nan inda ya gaza na zai basu har mai kayan ya tuno ya gama watan galiliyarsa wani ma sai ya hau jirgi ya je ya dawo ya ga bai ci kayan shi in kuma an ɗauke akwai ofishi na musamman da za ka je kai kilimin cewa rana kaza ga watan kaza na bar abu iri kaza za ku ka ganshi waɗannan ba wasu ma ba ma musulmi bane da ba mu kuma musulmi muke da wannan karatun shikenan Allah Allah mutum yake da ya ga abu haka wasarere haka shikenan wani ma ba ma barawo bane amma ranar bai fara sata a jana'iza ne a wurin tafsiri ne a wurin daurin aure ne kaji abin takeici a je jana'iza kaji ana cewa jama'a kowa ya hankali da aljihun shi a gaban a gaban ga kaburbura fa kuma ga gawa an kawo ko musulmi ne suka kawo ta amma zaka ji ana sanarwa sai ka ji takeici ya dame ka bakin ciki da kunya ana sanarwa cewa jama'a ai hankali da aljihai kuma in ba sa'a ba ana tashi zaka ji ana daji wani bai ga takalmin shi ba wani bai ga wayan shi ba wani bai ga wallet din shi ba wani bai har babura wadannan ruba ruba an yi an yi lokacin da farayi suke suke bin jana'iza su sace su sace babur ya kamata mutane mu tsoron Allah gaba duk masu wannan halin ubangiji Allah ya shirye su a makka musamman ba a yin tsuntuwa kwata kwata bai halasta wa fi lafzin a lafazin da abu hurara ya zo da shi ya ce wa la ya hillu ta hillu saƙiƙatuwa illa limun shi abin da ya faɗi a makka bai halarta ga kowa ya taɓa shi sai in kai mai cigiya ne fi dalilin ala anna luqtatal harami la tumlaku bi hali malam yace wannan dalili ne akan cewa tsuntuwa a makka babu yadda za a yi ka mallake ta sabanin tsuntuwa a wani waje tsuntuwa a wani waje ana iya mallaka idan abin ya zama tafi wato mara daraja ne wanda ba a tsammanin ne wanda yadda shi ya biyo samu to kana yin tsinta ka mallaka ko kuma abin da ka tsinta har kai ta cigiyar sa shekara guda ba wanda ya zo ya ce ya ya ya abin nan ya yadda shi to kana iya ka mallake shi amma na makka sam har abada wani bai iya mallakarsa sa wa annaha la tultaqat kuma tun farko ma ba a tsinta illa litta'arifi sai dan cigiya la littamliki ba dan mallaka ba wa illa in ba a ce haka ba lam yakul li tafsisi makkah bidhalika fa'idatun aslan kenan babu wata fa'ida a cikin wannan tafsisi in ba a ce haka ba wa qad ikhtalifa fi dhalika amma malamai kamar al'adarsu sun yi sabani game da wannan mas'ala فقال مالك وابو حنيفه لقطه الحل والحرم سواء ابو حنيفه yace da tsuntuwa a makka shi da malik da tsuntuwa a wajen makka dukuncin su daya wa hada ihda riwayatayn an ahmada haka nan daga imam ahmad ibn hanbal wa adu qawlay shafi'i kamar yake cikin al-mughni na ibn qudama a cikin mujallad 8 wayuwa an ibn umar an ruwaito daga ibn umar wa ibn abbas wa aisha radiyallahu anhu wannan asali daga Umar ne ba daga Ibn Umar ba kamar yadda yake cikin Al-Mughni da Al-Awsat da Ibn Al-Munzir da kuma littafin Sharh Ma'ani Al-Athar na Imam Abu Ja'far Al-Fahawi rahmatullahi alal jami' cewa waɗannan sahabbai suna ganin halaccin mallakar abin da ka tsinta a Makka in kai ta cigiya baka samu ba kamar ita Aisha wata mata ce ta tambayi Aisha cewa nayi tsintuwa a Makka na shekara ina cigiyar ta ban game ita ba yace shikenan sai ki riki وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاط هذا تمليكه أو رواية إمام أحمد بن حنبل الشافعي أن ينزل جنة سوى سم بايا هلسة أملكا وإنما يجوز لحفظ ويجوز لحفظ هذا صاحبها sai kana iya katsanta ka ajiye da tunanin za a zo a cikiya wata a nema fa in iltaqataha idan ka tsinta arrafaha abadan hatta ya ake sahibu ba za ka yi ta cigiya ne ba har abada a wai bayan shekara ta zama naka wa za qawlu abdurrahman ibn mahdi wannan shine maganar mala abdurrahman dan mahdi wa abi ubayd da abu ubayd wa hadha huwa sahih wannan kuma shine gaskiya ingantacce was wal hadithu sarihun fi hadisin ya faɗa ƙararar cewa ga abin da za a yi ba a tsinta sai dan cigiya wal munshid al munshid da aka ce illa li munshidin yace al mu'arrif shine mai yin san kira wanda zai dinga wato yayatawa mai sanarwa wannashin in ko aka ce annashid to abdali mai neman bukata kenan mai roko wanda zai ce a san min kaza to sunan shi annashid wanda shi kuma zai ce jama'a ana cigiya wa yadda kaza sunan shi almunshid sai kawo wani rabin baiti gashi nan isa khatan nashidi lil munshidi da yace wannan baiti na wani mutum ne mai suna al-mufaqqab al-abadi kamar yadda yake cikin littafin bayan wa tabyin na abjahi asalin baitin cewa yake yasihu lil nabati asma'a wai yana siffanta irin yadda dokinsa yake da tsinkaye ne yake yasihu lil nabati asma'a kunnansa yana jiyo duk wani abu da yake faɗa kuwa yana sakin kunnansa ya ji duk wani motsi ta inda ya zo ya ce isakatan nashi da lilmunshi kamar yadda mai neman abinsa yake saurara idan ana cigiya duk wanda yadda wani abu da ana cigiya kaga bai kasa kunne ce to haka dokin shi yake idan ana tafiya da shi kunnansa yana jiye masa duk abubuwan da ya kamata ci وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم naha al-luqatil hajj al-imam abu dawud ya rubuto a cikin sunan dinsa haka nan muslim ma ya fitar da shi sai dai na muslim babu wannan cikon magana na cewa qala ibn wabi yani yatrukuha hatta yajida sahibiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tsintar kayan alhazai wato a sauran kwanaki wanda ba kwanakin alhazai ba kana iya katsinta da wancan da wancan sharadin na cigiya har abada amma idan lokacin aikin hajji ne to haramun ne gabaki daya ka bashi a inda ka ganshi a ibnu habib yace ya'ani wato yatrukuha hatta yajidaha sahibu to wannan shine babu a cikin riwayar muslim malami mai riwaya fassara cewa abinda yake nufi shine a lokacin mausim na aikin haji sanda alade suke cikin makka duk abin da ka gani anyar ba ruwan ka dashi ka bashi har me shi ya zo ya tsinta kuma wannan shine asali kuma har yanzu haka ake idan mutum ba mai san zuciya bane haka ake hayan duk wanda yadda wani abu za a bashi sai dai kawai ai ta kwalla da shi ko kuma idan masu shara sun zo su kwashe hada shi amma haramun ne ka tsinta haramun ne ka taba ka bar shi har ne shi ya zo ya gani qala shaykhuna yace malamin mu ibnu taymiya kenan rahmatullahi alaihi yace wa hadha min khasa'is makkah wannan na daga cikin khasa'is ababan da garin makka yake banta da shi والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك da bambancin makka da kuma sauran garuruwa annan nasa ya tafarraquna anha ila al-aqsar al-tayyiba ita makka in kaga mutane a cikin ta mafi yawan mutanen da ka gani baki bayan dan lokaci kadan za a neme su a rasa fala yatamakkanu sahibu dhallati min talabiha wa su'aliha da ka wanda yayi da wannan abun zai rasa wa zai tambaya bi khilafi ghayriha min biladi in ka je makka tun yanzu dinnan da muke magana misali yanzu lokacin azumi daga nan har zuwa cikin watan almuharram in ka je makka da wuya ka ka hadu da mutum dan garin duk wanda ka gani ba kore dan uwanka sati biyu wata daya za a nemi shi a rasa don haka wani kuma ba zai ma sake shiga garin ba har abada don haka karka tsinci mishi kaya ka bar mishi kayan shi ya zo ya gani a inda ya in ma bai gani ba dai baka dauko kanka wata daukaka ba dikira shi gairi hamil min albilad sabanin sauran garuruwa da kaje jin da kaga mutane a wasu garuruwa mafi yawan mutanen mazauna gari ne da yan garin su kuma mafi yawan mutanen maka baki ne kuma gane bambanci inda nan Zariya ko Kano ko Sokoto ko ina ne duk inda kaje to mafi yawan mutanen da gani a garin su ne mazauna garin da haka in wani abu ya faru ko an yadda wani abu an sai da za a je a tambaya amma su in ka je makka mafi yawan mutanen da za gani musamman lokacin mawasu na yakin haji to baki dan galibin mutanen garin ma idan alhadai sun zo suna da wata al'ada sai su fice su bar garin su koma ƙauyuka su ba alhadai dama su takasa su wala wasu ma gidajen su suke bada haya gidajen su suna da estate estate haka ko makamantan sai su ba alhadai ko agent agent ko gwamnatocin kasashe a saka alhadai a ciki haka zaka iya zuwa makka ka gama yawonka a lokacin aikin hajji baka ci karo da wani mutum kwaya dan garin saboda dai ba ma angonin su kuke ba kuma galibinsu ma ba sa nan a garin duk wanda ka gani ba koli malam yace fasdun ga wata gaba qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadarain idan aka kashe mutum wani dan uwansa a makka ko ba a makka ba wannan magana akan ainihin wato diya da kisati kenan yace fa huwa shi wannan waliyi na jinin bi khairin nadarain yana da daman ya zaɓi abin da ya fiye masa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu in ma an ya tula ko dai a kashe mishi wannan da ya kashe mai ɗan uwa wa in ma an yi akula diyata ko kuma ya anshi ainihin wato diya wannan yana cikin riwayar bukhari da muslim daga abu huraira malam yace fi dalilun ala anna alwajiba fi qatl al'amdi la yata'ayyanu fil qisas wannan yana nuni zuwa ga cewa abinda ya wajaba da kisan ganganci ba dole ya zama kisasi ba bal huwa ahadu shay'aini daya daga cikin ababe ne guda biyu immal qisasu wa immal diyatu in a kashe mutum dan uwa kisa na ganganci kisa na da gangan to ba dole bane ai kisa kana iya daukan option din an san diya kuma kutila mazduman faqad da anna li walihi sultanan fala yusrif wal fala yasrif fil qatl innahu kana masura anan nake so na mana tambihi mu talakawan gari da sauran masu surutu cewa muna da saurin azarbabi da zaran an ce an kisa kai a ce a kashe shi kawai ba ka shari'a take shari'a ba ta ce ko da an yi kisa kawai a kashe ba sai an yi shari'a ma'ana sai an je gaban alkali an gabatar da shaidu an alkali ya kalli shaidun an musu cross examination ya koma yayi nazarin shari'a ya tabbatar da cewa wannan shari'a ta cancanci kisa sannan fa yake hukuncin kisa sannan ne jinin wannan da aka ce a kashe ya halarta a kashe shi amma mu cewa kai muke a ga wani malami an kama shi ya kama wata 'yan makaranta ya kashe ta to kawai a kashe shi wasu mara za su kashe ta sun aika da shi lahira ga wani ya kwakule wata ido kawai a kashe shi ba ka yake shari'a ba jama'a mu iya bakunan a nan Najeriya arewacin Najeriya tun kamar shekaru 40 zuwa 50 da suka wuce akwai almahakim na shari'a kuma ko kun san akwai wata lajina ta manyan malaman arewacin Najeriya a lokacin wanda suke review din shari'o'i musamman sun shafi capital punishment a lokacin su malam Nasir Kabarin da su malam abin nan mai sunan shi na jin ko baban su Sharif Salan ne wasu malamai ne haka aka zaba akwai wani anan Zaria ba zan iya tuna sunayen su malam kudu ko karanta shari'a ko ba ku tunawa legal system history of legal system ba sa kawo su ko to a lokacin idan alƙalai suka yanke hukunci in dai za a kamar da kasar da an yanke hukunci na kisa sai gwamna ya sa hannu to a lokacin kuma sai an kai wannan lajinar ta zauna ta ƙara duban shari'a sai ta tabbatar da cewa eh wannan shari'ar ta cancanci kisa sannan za ka yi gazantawa saboda kisa ba karama yake wani jama'a amma mu yanzu kawai sai mu ta faɗan shi shi ai a kan shi kawai me ake jira wani ma gani yake wai procedure da ake bi na gabatar da ƙarar murafa'at a faɗin a zo a karanta laifuffuka a tambayi mai laifi ya ce not guilty ko guilty ko wane ne lauyoyi su shiga su fita su gana da shi a ta wasu sakale-sakale to wani magani yake wannan munafunci ne da aka aita tsine wa lauyoyi ana ɗauka alakinsu su kuma aikinsu suke yi ko da yake ana iya samun a cikinsu wanda suke ɓata aikin kamar yadda a cikin sauran mutane ma akwai masu ɓata aiki a cikin malaman makaranta a cikin ustazai a cikin yan sanda a cikin limamai kowa akwai masu ɓata aiki ba lauyoyi bane kaɗai duk najeriya duk inda kamar mai ɓata najeriya shi za ka tarar kowa in one way or the other yana wasa yana sawarwari ko yana ha'inci ko yana sakaci da responsibility da ke kanshi wanda bai shafi 'yan sanda ba kadai ko lauyoyi kadai kowa ya kanshi wannan hukunci gaba tun da kan mu da muke wasadanci in ban da azumi ne sai a kira sallah sai ko yara ne kayo kwanan da ladani kowa ba zai shigo ba sai ya ji ana rabbana wa lakal hamd raka'a amma yanzu ake an an tsore shedanu sai ga masallaci ya tsakiya alhamdulillah ba sakaci bane wannan kowa yana nashi takacin amma lauyoyi an sa musu ido kallon yan wuta kawai ake musu amma wasu suna ganin kamar wai shi wanda yake me kuke ce mashi accused ko wanda ake tuhuma wai bai da yancin ma wani lauya ya kare shi da zaran wani lauya ya kare shi to wannan lauyan munafiki ne kawai jama'a wannan zalunci a dokar Najeriya hukuma ma za ta iya baka lauya in ba ka da arziki shi haka ne kuma gabar su ci na garin su kwata koyi idan kai laifi aka zo a maka shari'a kana da yancin ka ji za ka kare kanka amma in ka kasa ko ba za ka iya magana a kotu ba za gwamnati za ta ɗauki lauya tana da shi ajiye ya dama aiki shi kenan ta ara maka shi ko ba wai ta maka kofar rago bane a ana so ya iya yin shi ya ga cewa an maka adalci ko an maka rangwame ba wai zai kokari ne ya zirma ka ba a za a ana so ne a tantance abu so da haka jama'a ba kullun ne idan an yi kisan kai to hukuncin shi shine kisan kai ba a khairun nazarainin ɗaya daga cikin abubuwa biyu da za ka ga sun fi maka amfani an kashe muku dan uwa kun fi so kuma a kashe dan uwan waɗancan kamar yadda wannan sahabin ya faɗa cikin hadisi Abu Dawuda yace ina so da matan shi da ƴaƴan shi da dangin shi su ma su ji bakin cikin mutuwar da muka ci don ka zaɓi wannan ka zaɓi azima kuma kana da yancin haka shikenan duka a yi asara gaba ɗaya kowa ya asara in kuma ka ga dama sai ka zaɓi cewa to maimakon an kashe mana ɗan uwa gashi muna cikin talauci da yunwa to a ba mu kuɗi kawai da za mu zo mutu cewa wannan option ɗin ma shi wanda yake accused ɗin yana da ‘yancin ya cewa ni ban yadda ba da kuɗi sai dai a kashe ni kawai don ba kowa ne yake da miliyan ɗari da wajen nawa ne yanzu nawa ne diya yanzu miliyan ɗari da ɗaya waye taɓa ganin ta hannun zama ido da ido dina ba taɓa ganin ta ba miliyan ɗari ka taɓa ganin ta wala ok eh na gane abin da kake nufi a gurin yan sanda ko lokacin bincike wanda ake tuhuma an ce ya ce ya yi shekaru ko an gani to alƙali ba da wannan yake yake sai ya sake nashi shine kuke ce ma legal procedure ko sai ya sake gudanar da nashi binciken kuma sai ya sake tambayarsa kai kai kisa ko kai ka ji wa wani rauni a lokacin in ya ce a to wannan an ta rushe wancan gaba wato mu gane jama'a ita shari'a abin da ake so ku fahimta shine ba wai dole so ake sai an tabbata an kura mutum ba hujjoji ake amfani da su isa annabi yake cewa ɗayan ku na iya zuwa wurina ya zo ya fi abokin musumar shi iya magana in na bashi haƙƙin da ba na shi ba kuta na bashi ku duba ku gani annabi ba za a mai shi wahayi a ce wani ne bai da gaskiya ba ai kaga shi ana mai wahayi ma ko amma Allah ba zai mishi wahayi ya ce tsakanin wani da wani da suke shari'a wani ne bai da gaskiya ya mai hukunci Allah ba zai mishi wannan ba za a bar shi ne ya saurari ƙaran ya yi ijtihadi saboda wannan shine hanyar shari'a shi ma alƙali ya saurari ƙaran ya yi ijtihadi abin da ya bayyana gare shi shi ne hukunci da alƙali zai fita wajen masallacin nan ya ga ana faɗa ba ruwan shi fada kowa sai an kawo mai kuma an kawo mai ba zai ce na gani da ido na kai ne baka da gaskiya ba zai ce haka eh kura gaban shi sai abin da aka kawo mai to da haka jama'a mu daina bin wannan rudin na gari ai ya ce shi yayi mu san inda gaske ne shi yayi in ba mai hukunci a duniya ba Allah bai mushi shikenan amma mu dinga tunanin cewa dole sai an yi abin da mu muke so ba zai yi ba zama sai ku fata da hankalin ku zama irin wani abin da suke faruwa suna ja mana muna kamuwa da ciwon zuciya da kurciyan ka rage bin waɗannan labarai na fitintunu ka zauna lafiya kai ta kata alƙur'anin ka kana harkar ka kawai ina ruwanka na'am yawwa da wannan mako ɗan sanda zai amfani da da matsi zai zai tocin ya buge ka ya sa maka filaya a ƙasan kunnanka ya matsa wani ya kame al'aurarka da sauransu to idan mutum ya ji wahala yana iya itirafi daga baya ya ce a yan sanda ne suka matsa ba ba na cewa wai masu itirafin nan su dawo ba ba sa yin ƙarya ba haka nake cewa amma cewa nake in suka dawo suka yi ƙarya ka'idar shari'a ta ce a karɓa wannan magana domin ga wancan da aka ce za a jefe shi shi ya itirafi ko sabai suka rutsa shi suka kashe shi mai annabi ya ce da kun sani ku bashi zo tsaye ta kai shi ba wata da wannan nasoshin shi ya mai tirabi ba tarka mai akai ba amma da ya dutse sai ya ruga da kuma sabai suka yi asara ta kashe mai annabi ya ce da kun sani da kun bashi ya zo ya warware itirafin sa to haka dan mutum ya yi itirafi daga baya warware sai ku bi Allah ya sa ku rabu da shi ku kyale shi da alƙalin mun ji shi na wajen Allah kamar ba mu imani da lahira ba muna so wai kowace shari'a sai an gama ta a duniyar da to bai yi ba lokaci ya kure bari mu bar shi anan mun dawo sai mu tashi kawai akan gaba faslun qawluhu fil khutbati sai mu tashi daga nan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wata ne ya kamata mu gaito wani lauya ya zo ya mana fashin baki akan wannan ga ga kanan barista na'am eh eh kaji ko sai kai su ta kawai wa alaikum salam na'am eh eh eh zaka iya ai an ce